والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما amma ba da fassalamu alaikum wa rahmatullah bayan haka yan uwa muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda bisa yarda shi da amincewa shi nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف ثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم ويأتوكم من فورهم هذا خمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم
Allah madaukakin sarki ke giya manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa idh taqulu lil mu'minin ka tuna lokacin da kake gaya wa muminai cewa alan yafiyakum shin bai wadatar da ku ba an yumiddakum rabbukum ubangijinku ya tallafe ku ya kare ku bi talafati alafin mil mala'ikati da mala'iku dubu uku munzalin waɗanda za a sauko da su daga sama domin su yi yaƙi da ku bala ba haka bane in tasbiru idan kuka yi haƙuri watattaku kuka tsare dokokin Allah ta hanyar jin tsoron shi wa ya'tukum min fawrikum haba idan kafirai ko abokan gabanku suka afko muku kai tsaye yumdidukum rabbukum to ubangijinku zai tallafe ku yayi muku ƙari bi khamsati alafin min al mala'ikati musawwimin zai kare ku da rundunar mala'iku dubu biyar musawwimi ne wanda suke da alamu wasu daga cikin malamai suka ce suna da raunna wanda za su yi yaƙi cikin rundunar manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah illa bushara lakum Allah bai sanya hakan ba sai dan ya zan bushara gare ku walitatma'inna qulubukum bi kuma saboda zukatanku su nutsu da haka ma'ana Allah madaukakin sarki bai sanya mala'iku ba ya saukar da su domin su yi yaki tare da su illa busharatan lakum sai dan ya zan bushara gare ku wa tadyiban liqulubikum wa tatma'inna dan ya zama tadyiban liqulubikum da da zukatanku wa tatmina da kwantar da hankulanku wa illa in ku badan in ku badan haka ba fa innaman nasru min indillah nasara na ga Allah madaukakin sarki alladhi law sha'a lan tasara min a'da'ihi bidunikum in ba dan haka ba da sai yayi nasara akan abokan gaban shi ba tare da tallafin kowa ba wa min ghairi ihtiyajin ila qitalikum lahu Allah zai karya abokan gaban shi koda ba tare da ku ba a'a ba tare da bukatuwa zuwa ga cewa sai an yaki ba mun fahimta to amma saboda sunna ce ta Allah madaukakin sarki a ban kasa saboda Allah ya tabbatar da su wane ne masu imani na gaskiya ya fayyace su da gaskin waɗanda ba su ba sai ya aiko runduna ta mala'iku su yi yaƙi da su in ba dan haka ba Allah madaukakin sarki zai iya karya abokan gaban shi Allah ya rahama ga ɗaya daga cikin malaman mu da ya rasu malam ya ukura yana faɗin wata magana cewa Allah sai ya so ake saban shi mun fahimta Allah sai ya so ake saban shi da ubangiji ya so zai bar mutane mai falan ɗayan da yake so to amma sai Allah madaukakin sarki ya bawa al'umma yanci faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wa hadainahu najdain dan adam an shirye da shi hanyoyin tsira guda biyu ga hanya ta shiriya ya shige ta zai tsira ga kuma hanya ta bata idan ya shiga halaka zai yi amma dukkanin hanyoyin guda biyu za a gaya mara alfanun waccan da hanyoyin da zai bi don samun tsira a gaya mara hadarin waccan hanya ga kuma hanyoyin da zai bi dan ya kaushe to yanzu ya rage ga mutum in ya ga dama yayi imani idan ya ga dama ya kafirce da Allah madaukakin sarki bai bukaci sai an turo muminai a mala'iku afwan a ce sun taimaka muminai a fagen yaki kamar abinda Allah madaukakin sarki ke umartar muminai da shi cewa zalika walau yasha Allahu lan tasara minhum wannan da Allah ya so da zai yi nasara ya karya abokan gaba walakin li yabluwa ba'dakum bi ba'd sai dai ubangiji yayi haka don ya jarraba sashen ku da sashi walladina qutilu fi sabilillahi falan yudilla amalahum waɗanda aka kashe su a wurin yaƙi aikin su ba zai tabe ba sai ya zama shahada mutuwa a wurin yaƙi wata daraja ce daga cikin darajoji saboda alkhairai da daraja da shahada ke da shi wannan ya sa sahabbai suke guri suke fata ina ma Allah ya kaddara su mutu shahada mutun ya bada kanshi bisa ganganci kafiri ya kashe shi shine ba zai yi ba amma idan mutuwar ta zo a fagen fama suna ma dalla da wannan mutuwa shi yasa Allah ya rahama ga Khalid ibn Walid lokacin da yazo zai rasu yana kan shi fida sai yake kuka mahaifiyar shi tazo tace haba Khalid kana kuka dan zaka mutu ne ka manta ka yi kashewa ne ka kashewa ne ka rika lissafo mar wasu jarumai waɗanda ba sa tinkaruwa ko da wasa amma duka shi ya aika su barzahu shine sai ya tashi zaune sai ya cire rige shi an ce a jikin shi babu inda zaka dore yatsa haka inda babu tabo a jikin shi ko dai inda takobi ta yanka ko inda kibiya ta shiga aka zari ko inda mashi shiga aka zari kafin ya shiga musulunci da bayan shiga shi musulunci ya jagoranci runduna ta yaƙi shine komandan bataliyar sama da guda ɗari amma bai taɓa jagorantar runduna da ba ina nasara ba saboda Allah madaukakin sarki ya yassare masa tahdidi wato sanin makamar yaƙi ya da fulanin mai kyau kwarai da gaske sannan ga ya jarumi ne duk lokacin da zai shiga fage a ran shi yakan kaddara cewa shi zai yi nasara ba a nasara kai duk wani mutum da za su haɗu da shi shi yakan ɗauka a ran shi cewa zai yi nasara akan wancan yana daga cikin hakimomi na mutumin da yake jarumi ne irin tambayar da aka yi wa Ali bin Abi Talib Allah ya dade shi ake tambaye shi me yasa kake nasara a fagage da dama hatta mubaraza idan za a yi kafin ma'araka ta hadu ga sahun kafirai ga sahun mu'mini a gefe guda wanda yake jin ya isa karan shi ya kai tsaiko zai zare takobin shi ya fito fagen fama tsakanin bangarorin guda biyu yayi kira da murya mai ƙarfi hal min mubariz akwai wanda ya isa ya fito na fito da ni ma'ana ka fito da takobinka ni da kai kafin yakin ya farke da juna mu yi fada a gaban al'umma wani zai ce maka hal min munabil akwai wanda za mu yi halbebeniya da shi ko ko hal min musari akwai wanda yake jin kokowa a lokacin ka sauko da kan dokinka shi ma ya sauko a hada karfi ai kokowa ta karfi to sai ake tambayar Ali ibn Abi Talib me yasa kake yin nasara akan mazaji kuma idan ka kirayi mubaraza ba kowa ke tinkara ka ba sai yake cewa bai taba shiga fili ba suka yi mubaraza da wani face a ran shi ya dauka shi zai yi nasara akan wancan yace to abin da ke faruwa wancan zai shigo filin ya kare mini ran shi yana bahi cewa fa akwai yurin yi nasara akan shi ni kuma na shigo da confidence ina da ƙarfi na ina jin zan yi nasara akan shi da tawa manufar da tashi sai ta yi amfani akan sai in yi wina akan shi to Khalid ibn Walid Allah ya masa rahama bai taba shiga ma'araka ba da tunanin cewa wani zai kashe shi shi yasa har wani lokaci da suna mubaraza tsakanin shi da wani mutum shi kokarin da yake ba wai ya kashe wancan mutumin ba kama shi yake son yi domin da yawa daga cikin jarumai ka kashe su a dauki gawarsu yafi sauki sama da ake kaka masu duk wanda aka ce an kama shi a matsayin fursunan yaki ya kare ganin tasku da wulakanci saboda zai je zama bawa fa duk yancin shi ko da ko sarki ne ko da modaci ne ko wane ne shi idan ya kuskure ya shiga hannu to in ya ji bawa ne shi wannan ya ishe shi abun kunya to da haka sai ganin da a ce dai an kama mutum a matsayin fursunan yaki gara a ce an kashe shi to mutumin suna mubaraza da shi da Khalid ibn Walid sai ji ba dadi saboda ya bi duk wata hanyar da zai bi abin da yake kokari sai ya gajiyar da wannan mutumin mutumin ya ji alamun ya gaji kitike sai ya fahimci cewa Khalid ba yana son ya kashe shi bane yana son ya kama shi da haka sai ya fita da gudu akan doke shi kuma Khalid sai ya bi shi to inda aka yi sa'ar rashin sa'a dokin shi ya fi na Khalid gudu da ya ruga lokacin da yake bin shi sai ya fahimci cewa yana yi wa Khalid nisa sai shedan ya raya masa cewa ba fa dokin ka bane yafi nashi gudu tsoron ka yake ji ya ji ba dadi yake haƙe dokin shi kada an ce to idza ja al qadar amil basar in kaddara ta zo ido sai rike da haka shi da kanyi sai kado akalan abin da lizamin dokin sai dawo to kuma abin da bai san sai ya faru mun fahimta to sai ya zama abin da yake ga yawa mahaifiyar shi da take ce mar ka kashewa ne ka kashewa ne yanzu zaka zo dan zaka mutu kana kuka yace mata ya jagoranci runduna sama da guda 100 ba wanda ya taba jagoranta ya je da bai nasara ba yace yanzu duk ya gama yaƙe yaƙin shi bai yi mutuwan shahada ba sai yanzu ya mutu din yanda rago muke mutuwa kan kasa wannan shine abin da ke bashi takeici shikenan kawai kan tabar ma zai hawo mutuwa zai yana jina kallo menene gurin shi me yake fata ya yi mutuwan shahada irin yadda suwa na suwa na suwa na suwa na suke kaga wannan shine babban burinsu to Allah madaukakin sarki na da ikon ya tallafi sahabban annabi ba tare da taimakon kowa ba to anan shine sai yake maganar cewa wali hada kala saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya wannan ba illa bushra lakum sai dan ya zan bushara gare ku wali tatma'inna qulubukum saboda zukatanku su samu nutsuwa wa man nasru illa min indillahi al-azizul hakim sai dai nasara ba ga kowa take ba face ga Allah madaukakin sarki wanda yake buwayiyan sarki ne kuma gwani wanda yake mai hikima liyaqba tarafan min alladhina kafaru saboda ariya Allah ya karye lagon wani bangare daga cikin kafirai aw yakbitahum ko kuma ya kalkasar da su ya sanya su cikin kunya da tasku fayanqalibu khaibin kuma su juya suna tabaku ba su yi nasara ba Allah ce laisa laka min al-amri shay'un ba ka da wani al'amari cikin al'amarin su aw yatuba alaihim ko dai Allah madaukakin sarki ya anshi tuban su aw yu'azzibahum ko ya azabtar da su fa innahum zalimun su din dai kam an zalimai ne mun fahimta anan Allah madaukakin sarki ya kawo wannan jumla ce ta ikraliya wanda tana nuni ala anna al-hukma fi ad-dunya wal akhirah wahdahu la sharika la cewa hukunci na tabbata a nan duniya da kuma lahira ga Allah madaukakin sarki shi kadai shi yasa ce laysa laka min al-amri shay'un bal al-amru kulluhu ilayya al'amari dukkan shi na gare ni kamar abin da ke faɗa Allah ke faɗa cewa fa inna ma alaikal balagh wa alaina al-hisab kai abin da ke gare ka isar da sako amma hisabi ga al'umma wanda suka ansa da wanda ba su ansa ba Allah ce hisabin na kanmu ko laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha laysa alayka hudahum shiryar da su ba gare ka yake ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah madaukakin sarki shi ke shiryar da wanda so ko faɗan shi cewa innaka la tahdi man ahbabta wannan ababin tasliya lallashi da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba sai dai Allah shine ke shiryar da wanda so kadai abin da ke tare da kai isar da sako kace musu Allah ya ce annabi ya faɗa wannan tafarkin shiriya ne shi yasa Allah ya ce innaka latahdi ila siratal mustaqim kana shiryarwa zuwa ga tafarki mabayyani wannan anan sai mu fahimci kenan shiryarwa kala biyu ce akwai shiryarwa ta bayani da fuskantar da mutum zuwa ga abin da yake daidai wanda wannan kowa na iyawa amma akwai shiryarwa ta muwafaka da datarwa ba wanda ke da iko akan wannan in ba Allah madaukakin sarki ba zaka tashi kai wa mutane bayani ka karanto musu ayoyin alqur'ani ka karanto musu hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama kai musu hukunci yanda za su bayyana wannan akan ambace shi da shiryarwa shine Allah ke gaya wa annabi innaka latahdi ila siratin mustaqim kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici to amma abinda zaka gaya wa mutum na aya da hadisi yin tasiri a cikin zuciyar shi wannan ba zai yi ba sai idan Allah madaukakin sarki ya so bakinka idan ka faɗa abinda Allah ya umarce ka da ka faɗa wannan ka sauke nauyi alhakin shiryarwar daukan nauyin shiryarwar ya zama yayi tasiri a cikin zuciya yana ga Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ya lallashi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah shi ke shiryar da wanda ya so kaga shi yasa lokacin da baffan shi zai rasu Abu Talib manzo Allah yazo yana yi masa kalmomi na ƙarshe cewa ya am ya baffa qul la ilaha illallah ka faɗi kalmar la ilaha illallah kalima uhajju laka biha indallah kalma ce da zan kafa hujja da ita a wurin Allah madaukakin sarki in ce ka musulunta to amma abin da yake faɗa cewa na san abin da kake kira zuwa gare shi gaskiya ne sai dai ina jin tsoron in bar muku abin faɗa a ce baban ku tsoron mutuwa ya sa ya bar addinin iyaye da kakanni da haka anan sai ya farta cewa zai mutu akan addinin iyaye da kakanni kaga shari'a da a hannun annabi take ba yanda za a yi gabaffan shi a cikin hali irin wannan a ce ya bar duniya ba tare da shari'a ba tare da cewa ya fi son manzon Allah a rayuwar samar san da yake wa kowa suna iya batawa da kowa idan har wani ya shiga haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama domin dukkan kariya da ya kamata ya bawa annabi ya bawa annabi mun fahimta to shine har ake tambayar manzo Allah shin so da kauna da ya nuna maka wannan bafan naka gobe alkiyama wannan son zai amfana mar wani abu manzo Allah ya ce yace inda ba dan wannan ba da yana katarnin wuta amma za a yi mar alfarma a fiddo shi gefen wuta a tsayar da shi akan garwashi guda biyu na wuta amma duk da hakan kwalwar kanshi tana tafasa tana budewa wanda inda ba don haka ba za a sanya shi cikin katarni na wuta Allah madaukakin sarki ya kare mu da karewa shi yace walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin sammai da ƙasa na Allah ne khalqan wa mulkan wa abida Allah shi ya halice su kuma shine mamallakin su sannan shine abin bauta a wurin saboda wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihakum babu wani abu a ban kasa wanda kake gani da wanda baka gani wanda ka sani da wanda baka sani ba face yana yi wa Allah madaukakin sarki tasbihi sai dai mutane ba sa fahimta anan walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sai aka rinjayar da marasa hankali domin halittu na Allah madaukakin sarki idan ka tattara su waɗanda ba su da hankali sun fi yawa wanda suke da hankalin da aka kallafa musu da'a ga Allah madaukakin sarki kuma sakamako zai biyo bayan hisabi su ne mutane da aljanna shi yasa Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halici jinsin aljanu da mutane ba sai dan su bauta mini to sai Allah ce walillahi ma fi samawati abinda ke cikin sammai zaka samu wannan sai kan ce man fi samawati wanda ke cikin sammai anan sai aka yi taglib rinjayar da magana ga waɗanda ba su da hankali cikin halittu na Allah madaukakin sarki to ana son a ce maka dukkan abin da Allah ya halitta a cikin sammai na farko dai shi ya halicce shi su kadai sannan mallakar shi dai kuma bayin shi ya gafiru liman yasha'u Allah yana gafara ga wanda ya so wa yu'adhibu man yasha kuma yana azaba ga wanda ya so wallahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai kuma rahama ne hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata hadisin salim daga baban shi yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ya dago kanshi daga ruku'i a raka'a ta biyu sallan alfijr yakan faɗa cewa Allahumma al'an fulanan wa fulana bada ma yaqulu bayan ya faɗi sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu to shine sai Allah madaukakin sarki saukar da wannan aya cewa laysa laka min al-amri shay'un ba ka da komai cikin al'amarinsu ma'ana ka bar su tsakanin su da ubangijinsu to sai manzo Allah ya daina musu wannan addu'a cewa Allahumma al'an fulanan wa fulanan laysa laka min al'amri shay'un aw yutuba alaihim aw yu'adhibahum ko dai Allah madaukakin sarki ya anshi tuban su ko kuma yi musu a azaba na'am
يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين نعم الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة سكي إيماني لا تأكلوا الربا kada ku ci dukiyar riba a da'afan muba'afa linkin balinkin suna da wani tsari na ansar riba mutum zai an shi dukiya zuwa lokaci kaza idan lokacin biyan yayi bai da abin da zai biya to za a ƙara mar kuɗi kuma a ƙara masa ajin mukaddara mutum aka bashi naira dubu ɗaya zuwa ƙarshen wata
amma da sharadin idan ya tashi dawowa zai mai da dubu ɗaya da ɗari biyu ka gari ba ce wannan to watan ya kare babu naira dubu ɗaya da ɗari biyu sai ce baya da shi to a ƙara lokaci sai zuwa wata na gaba to za a gaya mar yanzu dubu da ɗari hudu za ka bada wannan watan ya haifar da naira dubu biyu da wani watan zai sake zuwa baya da abin da zai bada har yau za a ce za ka ƙara naira ɗari biyu to kaga da dukiyar za ta shekara haka bashin na kan shi kaga kenan har sai ribar ta linka ta fi asalin kuɗin da aka bashi bashi to sai Allah madaukakin sarki ya tsawatar akan riba to amma nan ambaton adafan mubaafa abu ne da ake ce da shi la mafhuma lahu riba kadan dinta da da yawanta haramun ce tunda Allah ya faɗa cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah wa daru ma baqiya min riba ku bar abin da ya saura na riba wannan kadan ne kodewa wannan hatta idan mutum na mu'amalar riba al'amari ya bayyana gare shi ya tuba amma ga dukiyoyin shi can a hannun mutane lokacin biyan bai yi ba ya anshi uwar kudin kawai amma sauran ribar ya barta mun fahimta saboda Allah madaukakin sarki yakan sanya albarka a dukiyar da ake kasuwanci a cikin ta amma yakan yunke albarka a dukiyar da ake riba yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yakan kame albarkar riba mai riba koda yana ganin a ganin ido dukiyar shi karuwa take yi amma a ma'ana raguwa take saboda babu albarka tare da ita dukiya ta halal lokacin da take ƙara yawaita mai ita na aikin alkhairi da ita to yakan samu nutsuwa da kwanciyar hankali da farin ciki sannan yakan sanya wa dukiyar shi ido duk inda dukiyar haramun za ta shigo ta haɗu da tashi yakan yi ƙoƙarin ɗaukar mataki sai Allah ya kare shi kuma yawan dukiyar shi baya hana shi ya bacci saboda ya san babu haramun a cikin dukiyar shi amma mutumin da yake mu'amalar riba duk lokacin da dukiyar shi ke ƙara ƙaruwa kuma tashin hankalin shi na ƙarewa dan Allah zai hana masa kwanciyar hankali Allah ya hana man nutsuwa wannan kuma ɗabi'an dukiya ta haram da faɗin ma'ana to amma sai Allah ke maganar cewa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah shine ke kame albarka albarka da ke cikin riba amma dukiyar sadaka ko dukiyar kyauta ko dukiyar da za a yi kasuwanci don Allah sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa albarka shi yasa cewa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah abinda za ku bayar na dukiya saboda ya karu a ganin idan mutane eh zai karu za a wayi gari mutum ya mallaki mumtalaka abinda da bai da su amma ta wace hanya ya samu ta hanyar riba yanzu ga dukiyar ta yawa amma babu nutsuwa babu kwanciyar hankali to da haka cewa la ta'kulu riba aba'afan muba'afa wannan sai ya zama la mafhuma lahu abinda malamai suke fada kamar fadan Allah da yake cewa wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin yanzu ana hana mutun ya auri abula to amma cewa wa raba'ibukum allati fi hujurikum wadanda ke cikin gidaddajinku hakan ba yana hukunta cewa idan kana auren mace kuma tana da iya a wani gida ba tana gidanka ba ya baka dama ka auri wannan mata mun fahimta qaidi wa rabaibukum agololi naku allati fi hujurikum wanda ke cikin gidajenku min nisaikum allati dakhaltum bihinna na matanku wanda kun tara tarawa aure da su ina fata ko mun fahimta idan ya zama kana auren yari kana auren mace diyarta tana nan tare da kai a gidan ko a wani gida take haramun ne ba za ka aura ba haka nan da Allah yake cewa wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassuna kar ku tursa sa yaran ku ƴan matan ku su je su yi fajirci in aradna tahassuna idan sun nufaci su kare kawunan su daga barin zina hakan ba yana nufin cewa idan sun ba zinar haɗin kai ba kuma a ba su dama su je su mun fahimta to shi ma anan sai Allah ce la ta'kulu riba adafan mudaafa wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah wannan zai sanya ku rabauta gobe alkiyama yace wattaqun nar allati uiddat lil kafirin ku ku ji tsoron wuta wanda aka yi tattalinta ga kafirai wa atiu Allah war rasul la'allakum turhamun ku bi Allah ku bi manzo la'allakum turhamuna wannan ne zai sa a yi muku rahama a cikin ku gobe kiyama to daga nan sai Allah madaukakin sarki ya kirayi mutane ila al-mubadara ila fi'il khairati zuwa gaggauta ayyukan alkhairi wal musara'a ila nailil qurbat da kuma gaggawar samun kusancin Allah madaukakin sarki Allah ce wasari'u ila magfitin min rabbikum ku gaggawa zuwa gafaran ubangijinku wa jannatin arduha as-samawati wal ard da aljanna wata aljanna wadda fa'inta sama da kasa wanda an yi tattalin aljannar ne lil muttaqina ga masu tsoron Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki yayin tattalin wuta ga kafirai haka yayin tattalin aljanna ga mu'minai bayan shi ne gaba daman gobe alkiyama gida ne guda biyu babu na uku ko dai ya zama mutun na gidan rahama Allah ya kaddara muna ciki ko ko mutun yana gidan azaba Allah ya tsare mu da tsarewar shi Allahumma sai zama na wucin gadi da wasu za su zauna a bango da ake shi da shi bangon al'arab ko kuma tozon al'arab mutane ne wanda ayyukansu na alkhairi sun yi daidai da ayyukansu na sharri kiffa ta mizani nasu babu abin da ya rinjaya gobe alkiyama yan uwa auna ayyukan mutane yake auna ayyukan mutane yake ga skeli na lada ga skeli na laifi wanda ya rinjaya shan mutum zai ci shi yasa al'amarin akwai hadari kwarai da gaske al'amarin ba kamar yadda mutane ke zato ba shi yasa babu wani abu da ya zama haƙƙi mutum musulmi ya fahimce shi face sai da alqur'ani ya bayani akan shi babu wani abu da ya zama wajibi mutum ya fahimce shi face sai da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka yi bayani akan shi za a kawo kiffa a dora a ɗora aikin lada a ɗora ayyukan laifi wanda ya rinjaya da wannan za hukunta mutum idan kiffa ta aikin lada ta yi nasara a cin aikin mutum madalla da ayyukan alkhairi mutum zai tafi aljanna idan kaddara ta hukunta mutum kiffa shi ta laifi ta yi rinjaye wuta zai ji to sai dai batun shiga wutar ba dawwama za a yi ba akwai wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara musu dawwama zafi su ne mutanen da a cikin ko da a cikin zukatansu ba su da aikin alkhairi da ya kai girman kwaye zarra to Allah madaukakin sarki ya kaddara musu dawwama a cikin wuta har abada ba za su fita da kansu ba ba za a fidda su ba wanda za su shiga wuta Allah ya kaddara cewa za su fita kowa zai zauna gwargwadon laifin shi gwargwadon laifin shi idan an kona abin da ke tare da shi na laifuffuka sannan a fitar da shi a shigar da shi aljanna amma kada mutum ya yi tsammanin al'amarin na wasa ne don wani zai ga cewa bar dai miƙe kafar shi a duniya ya abin da ya ga dama saboda tunanin ai yayi sallah yayi azumi yayi kaza yayi kaza yayi kaza ka san wani tunanin shi zai ba cewa in ma dai zai shiga wutar ba da goma zai yi ba ina dalili ne ya kawo shiga wutar dan adam yana tsammanin zai iya jurewa wallahi ba zai iya jurewa ba shi yasa Allah ke mamakin mutane cewa kama asbarahum alan nar mamakin hakurin mutane suna ganin za su iya jurewa azabar Allah wallahi ba za su iya jure mata ba mutum na ganin zai iya jurewa azabar Allah ba zai iya jure mata ba tayyib to sai Allah madaukakin sarki ke cewa ku yi gaggawa zuwa ga neman gafaran Allah da wata aljanna wadda fadinta sammai da kasai an yi tattalinta ga bayi masu tsoron Allah nan maganan cewa arzuha samawati wal ard tanbihan ala ittisa'i tuliha wannan zai zama fadakarwa ne a bisa yalwar tsawanta gaggawa zuwa neman wata aljanna wanda arzuha fadinta fadinta sama da ƙasa yanzu ka duba sama iya ganinka duk wani abin da kake ganin shi mai girma abin da idan ka ya gani yana tsakanin sama da ƙasa yanzu ka dubi gizagizai da kake ganin su tare da girman su nesa suke da kai kwarai da gaske da za su kusanto kusa da kai za ka yi mamakin girmansu ala takdirin misal dubi girman jirgin sama wanda ya saba ganin shi a ƙasa sannan ka kalle shi a sama za ka ga girman shi kamar bai wuce faɗin tafin hannu ba haka za ka hange shi a nesa mai nisan gaske tare da cewa da zai ƙara wasu milamale bayan wannan zai iya kai haddin da ba za a hange shi a ƙasa ba to amma wani idan ka je ka tsaya a gindin shi kamar ka tsaya a gindin wani dutse za ka gan shi ga yanan kaya guda to sai Allah madaukakin sarki ce za a ba mutum aljanna fadin ta sama da ƙasa ka dubi girman ƙasa wannan kuma a ɗauki ɗaya a liƙa tare da ɗaya haka sai aka ce za a ba mutum aljanna irin wannan kuma karka dauka cewa jeji za a ba mutum sakaka ko a bashi kulote burjake ta faman gini ba haka za a yi ba za a ba wa mutum aljannar tare da abin da rai yake bukata haka za a bashi dan ba maganan aiki a aljanna duk abin da mutum zai ya riga ya kammala idan ma ɗabi'ar mutum wanda ya saba rusau ne a duniya a gidan shi domin akwai waɗanda ba sa zama ɗan masu dogon guri zai yi wuya mutum kai gidan shi a shekarar biyu bai rusa sai ya gyara can wurin ba wani ma wani gida zai je ya gano wani abu a gidan ya ga cewa shi ma ya kamata a gidan shi akwai irin wannan to sai ga ina ya fi cancanta a rushe shi ma a masa irin wannan a aljanna duk abin da rai yake so haka za a yi wa mutum an ce da dan aljanna zai yi korafi cewa ba a bashi mahalli babba ba wanda aka bashi girman duniya so daya to shine zai yi korafi cewa ba a bashi gida mai girma ba to amma shi ma kamar yadda na faɗa ba wai fili za a baka ba kai ta fama in za ka yi gini wa za ka samu ƙwararre wajen gini wani irin bulo za a gina maka a'a yanda kake son wurin haka za ka gaishe saboda abinda manzo Allah ke faɗa a haƙƙin aljannan cewa fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin a aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba tunanin zuci bai taba darsuwa ba duk wani abin da zai kayatar da kai ka ganshi mai kyau dan wani abin da ke burge shi a duniya gida gida ko a hoto ya gani sai ya ji a ranshi wani ko hula wani kayan shi ko tsaffi ne shi da ya sa hula ya murza hula na ba shi sha'awa wani za ka samu babban riga wani za ka samu takalmi to duk abin da mutum ke so abin da ido ke gani ya baka sha'awa a aljanna an wuce wannan wurin idan sauti ke baka sha'awa subhanallahi alazim mutumin da ke jin dadin sautin alqur'ani zai ji tilawan alqur'ani a aljanna mai daɗi ba irin wanda ya saba ji a duniya ba ranka kana da yawan sauraron alkur'ani eh zaka ji lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un mun fahimta dan haka hatta mutum in ya kasance mai jin waƙe-waƙe ne yayi hakuri kada ya haramta wa kanshi jin sautin aljanna shagaltuwa da sauti na duniya idan mutum mai shan kayan barasa ne yayi hakuri ya tsare doka ta Allah madaukakin sarki kada ya haramta wa kanshi giya ta aljanna saboda Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa akwai korama ta giya a aljanna wadda ba ta bugasuwa ba ta sanya mutum mai anharun min khamrin lazzatin lisharibi haka Allah ya faɗa korama ce ta giya mai daɗin sha ga masu sha in har akwai sha'awar mutum ya sha tunda Allah madaukakin sarki ce haramun ne kada mutum ya sha to mutum ya yi hakuri kada ya haramta wa kanshi giyar aljanna gobe da kiyama daga cin abin da ɗan adam ke dokantuwa da shi shine al'amarin mata shi yasa sai Allah madaukakin sarki a wurare da yawa ya maka bushara da cewa akwai matan hurul ain mun fahimta aka sifanta maka su da sifofin da zaka gamsu cewa lalle ka san kana auren mata an ambace su da hur saboda idanun su farare ne an ambace su da ain saboda idanuwan su manya ne domin mace idanta ya zama babba kuma ya zama mai fari kamar an sanya madara wannan ado ne a wurinta mace ta yi jan ido irin na maza aibu ne a wurinta kuma haka nan ta yi ƙananan idanu mici-mici aibu ne a wurinta to abin da ya fi jan hankalinka sai aka nasabta su zuwa ga shi cewa hurul ain akwai matan hurul ain su Allah ke sifanta maka cewa wa kawaiba ataraba idan an ce ka'iba kawa'iba jam'i ne na ka'iba ita ce yarinyar da ba ta bukatan sai ta sanya rigar nono ita ake ce da ita ka'iba mun fahimta to sai Allah ce akwai irin wannan kuma tsare kun juna inna ansha'nahunna saboda kai bawa na gari Allah madaukakin sarki yayi su sai ubangiji ya kaddara shekarun su tare suke da juna ba za ka samu wacce ya shekara 18 ba waccan 20 da doriya waccan ta tafi shekara 40 ba ka samu wannan domin ɗabi'ar raina karkata zuwa ga mai ƙananan shekaru shi yasa kaga mata suna damuwa idan mace ta kun biyu ta kai shekara 30 ko 40 idan mijinta zai aure yarinya kuma sai fada shikenan ita za a yi wa wulakanci sai da aka karar da kurushe ta sannan a ce za a zo a aure yarinya me take da akwai wanda me yarinya take da akwai wanda ba da shi to wannan na da tasiri sai Allah madaukakin sarki kaddara cewa matan da za a bawa mutum a aljanna yan mata ne za a baka kuma dai matakin shekarun su ba su wuce shekara 18 ba kuma kai din ma ba tsoho bane matakin shekarunka ba za ka wuce shekara 30 da doriya 33 abin da ya kama da wannan ba to kuma haka za a yi rayuwar rayuwa ce ta har abada wani babban abin sha'awa kamar abin da wani lokaci na to faɗa nan wanda Allah madaukakin sarki ya zaunar da shi a aljanna irin rayuwar da yake so ya zaba haka za a yi masa kuma rayuwa mai daɗi kai ka tashi a cikin sabaru cikin kalage ka fara zuwa karkashin kanya iska na kada ko karkashin dorawa ka saba ratsawa cikin sabaru da da abin nan saureki sai ya zama wannan rayuwar na baka sha'awa dan wani rayuwa irin ta karkara na bai sha'awa can daki can daki can ga wasu tumaki can ga wasu zabbi da wasu awaki da abin nan garunguna na abinci idan wannan ke baka sha'awa Allah madaukakin sarki zai yi ma wannan a aljanna eh ka samu gidanka gida ne riga amma kar ka dauka riga irin ta duniya idan kana da sha'awan yan awakin da tumakin da zabbin zaka same su ga sunan burjak suna yawo idan rumbun kake da bukata ka ga hatsi dan kuwa kai kace ganin rumbu harkar wahala ce wani yana nan a kauye guda ya ga wannan rumbun shaki da abinci shine kwanciyar hankalin shi yanda ka san kai mutumin birni a ce a store ɗinka na abinci ka taskace abinci ko kuma a ce akwai miliyoyin kuɗi a kawun ɗinka ba ka da fargaba wala shi ma a ce ga wasu rumbuna can guda kaza shaƙe suke da gero wancan dawa ce a ciki wancan kaza ne a cikin shi hankalin shi kwanci wutan nefa ruwan famfo riƙe waya ta hannu kai ya dama wannan ba abin da ya sha markai wani na can a lungu a zaune sai ya sati guda tar bai ga mota ba in dai ba ya zo wata kasuwa daga cikin kasuwanni ba amma babu abin da ya dame shi bal abin da yake hangenka kai karan kanka zaman takura da kunci kake ka zo ka zauna a birni karkashin gini karin inji na damunka da hayaki shi yana ganin san ba zai taba rayuwa irin rayuwarka ba in ba kuma ta ba na taba gaya muku wani dan uwa karatun alkur'ani yayi yaje Kano ya zauna kammala haddashi na alkur'ani zama da ya a gidan wani attajiri yasa suka yi sabo bayan kammala haddashi na alkur'ani ya zauna a gidan sai ya zama yana shiga harkar kasuwanci na gidan ya zama ɗaya daga cikin yaran shi mai gidan ko mai amana wanda wannan yasa mai gidan ya bashi dama cewa wani ka dade anan kuma ya kamata a ce kayi aure dan zaman ka haka bai dace ba yace to babu laifi shi kuma ganin ya zauna a Kano ya san rayuwar birni rayuwa ce mai daɗi sai ga da ya auri ƴar Kano gare koma ƙauyen su can ya je auro ƴar uwar shi a ci daɗin da ita da haka sai je gida nemo aure aka zo aka sa mata a gida gida na alfarma gida mai tsada ta zo ta zauna ga katifa ga abinci ga sutura komai ƙarshen karewa ma sai aka ce girkin mata za aka samu ta ra'ayi bata saba ba ta nuna damuwarta kawai sai ta hau kan katifa ta kunna fanka ta kunna AC ta kunna talabijin ashe wannan abin ita duk bai dame ta ban ma ta san wannan karshe ta ce matsakani da Allah fata gaji yanzu girki ma saboda lalacewa sai an mata da abin zai tada hankali aka ce ta rika girkin nada da kanta take girkin tafiya ta tafi tafiya ta ce kai zama irin na birni zaman lalaci ba ta iya ba a ce zama ka zauna ba zuwa rijiya ba ta ga rumbu ba ta ga rumbu a ɗauko hatsi a baka ka sussuka ba maganan a sa tsaba a turmi a daka ta ta zama gari ta ce Allah ya sani wannan zaman kashe kai ba ta iyawa wala malam yana ji yana kallo dole auren sarbuwa ina ta saba da shi wancan wurin shine huta wata shine jin dadin ta to don haka kai za ka yi tunanin ya za a yi ka je aljanna kuma ubangiji ya baka damar duk abin da kake so ka tsaya kana maganan wani gidan kara ko bangon zana ko wani kaza ko kaza ko duk abin da in dai a aljanna kake in za a yi maka wallahi za a yi maka da gaske a'a ba mata ake cewa za a baka ba tsammanin ka matar aljanna irin ta duniya ce an ce za a baka tuffa za a baka mangoro duk wani nau'in kayan marmari shin tsammani kake irin waɗannan abubuwan da za a baka gobe alkiyama ɗaya suke na duniya babu ba ɗaya suke ba ko ambatansu da Allah madaukakin sarki ke yi a cikin alkur'ani ko hadisan manzo Allah a babin kwadaitarwa ne an riga an san ranka na da san dabino kuma ka san amfanin dabino da haka sai a gaya ma cewa aljanna akwai dabino ka san rumman ka san amfanin rumman da dadin shi sai a ce maka aljanna akwai rumman ka san ƴaƴan shila ka san dadin su sai a ce maka aljanna akwai ƴaƴan shiloli amma babu abin da ya hada wancan na lahira na aljanna da kuma na duniya illa an bato kawai abinda mutum zai samu a can ya fi wannan to haka nan idan mutum dan birni ne ya saba ganin dogayen gidaje a Amerika da Ingila da ina da ina da ina ne shi guri shi samu wannan ina mai kokari kai abin da ya kamata kai wa ma zalika Allah bi aziz ba abin da ya gagar Allah madaukakin sarki komai za ka same shi muyassar insha Allah ba ka da matsalan bin ATM kashi a ce yayi wuya mun fahimta subhanallahi alazim to sai aka ce ardu has samawati wal arab abinda ake son a kwadaitar da kai shi anan wurin idan an ce fadin ta sama da ƙasa tsawon ya ta kake nan wurin yanzu wannan bencin ai daga nan zuwa nan shine fadin shi zaka ce da fadin da tsawon shi haka yake ba haka yake ba to wannan sai ya zama nuni ake yi wa mai hankali kamar shimfiɗu na aljanna da Allah ya ce mana baƙa'inu ha ministabarak baibai ɗin cikin cikin min istabrak istabrak shimfiɗa ce mai tsada idan ya zama baibai ɗin haka yake daidai ɗin fa ka san ya fi haka to wannan wani abu ne wanda kai ma sai ka je ka gane da kanka to shine sai Allah madaukakin sarki ke faɗa cewa wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uidat lil muttaqin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisin da Imam Bukhari ya fitar manzon Allah yake cewa idza sa'altumullaha al-janna idan za ku roki Allah madaukakin sarki aljanna fas'aluhu li firdausa ku roke shi aljanna firdaus fa innahu al-janna ita ce mafi ɗaukaka a cikin aljannatayya wa awsa'ul janna ita ce ke matakin tsakiya wa minhu yatafajjaru anharul janna dukkan koramun da suke zagayawa a cikin aljanna idaniyasu na cikin firdausi wa saqfuha arshur rahman abinda ya mata rumfa shine al'arshin Allah madaukakin sarki shi yasa Allah yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala a wani ayan Allah yake cewa sabiqu ila magfiratin min rabbikum ku yi musabaka ku yi musabaka ku yi ligirge wajen neman gafaran ubangijinku wa jannatin arduha ka ardi sama'i wal ardi da neman aljanna da fadin ta kai kace fadin sama da kasa Allah madaukakin sarki ya dace da mu alladhina yunfiquna fi sarra'i sune waɗanda suke ciyarwa a lokacin wadata da yalwar hannu wa barra'i da lokacin kunci da karancin abin hannu wal kazimina da ghaiza masu hadiye fushi idan an yi musu wal afina anin nas masu yafiya ga mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah madaukakin sarki yana son masu kyautai ka dubi wani kyakkyawan usulubi na alqur'ani da Allah ya ce uiddat lil muttaqin kamar an tambaya su wane ne almuttaqin sai Allah madaukakin sarki ya lissafa wasu daga cikin sifofin masu imani cewa su ne wanda ɗabi'ansu su ɗauka su bada suna badawa a lokacin da akwai wadata ko kuma lokacin da babu mun fahimta ba sa fakewa da babu su hana mai bukata bukata su hana mai bukata abin da ya kamata su ba su yanzu kamar abin da ke faruwa a wannan kwanakin namu da yanzu da yawa wasu mutane suna da damar da za su ɗauka ko da ɗan kaɗan ne su bada amma fakewa da ƙarancin kuɗi a hannun mutane ya hana sun yi murtisi sun hana wani za ka samu daman za ni ce ta iske muje wani ɗabi'an shi ba maganin ya bada sai dai ya san an san yana da akwai idan bai bada ba za a yi masu ciro yanzu siga maganin canjin kuɗi ya taso da an yi magana sai ce kuɗi ba sa fita yanzu sai transfer ita ma transfer an yi makalewa take yi kana ji kana kallo bayan da ka iya da shi ka zo wurin shi da bukatan naira ɗari biyu ko ɗari uku za ka ce yi min transfer ne idan ya ce ma babu kuɗi kai ma ka san me ke faruwa a yanzu to amma almuhim wani abu da ya kamata mu fahimta zancen a ɗauka a taimakawa mabukata kada mu yarda masu karamin ƙarfi mu bar al'amarin zuwa ga mawadata kowa zai iya gwargwadon karfin shi gwargwadon wadatar shi kar ka dauka cewa haƙƙin a dauka a bada sai irin su alhaji wani irin su yallabe wani irin su honorable wani irin attajirai manya wanda sun mallaki kuɗi sun yi fice kada tunanin kai baka cewa su ke da haƙƙin su dauka su ciyar kai ma gwargwadon abin da Allah ya sare maka dauka ka bada saboda abin da yake guri na lada kai ma kana da akwai idan ya ɗauki naira dubu ɗari ya bada kai za ka iya ba da naira ɗari ba da naira ɗari abu ne mai sauƙi sai allah maɗaukacin sarki ya baka lada a naira ɗari abinda bai bashi a dubu ɗari ba wannan gwargwadon ikilasi gwargwadon sarkin zuciya alladina yunfiquna fi sarra'i wa barra'i haka nan a lokacin cikin kunci ciyarwa a daidai lokuta irin wannan lokacin da mutane ba su da shi ta fi lada a wurin allah maɗaukacin sarki dan idan kun yi lura yanzu wani hali aka shiga a wasu lokuta na baya akwai mutumin da zai yi wuya ya je ya bayyana ma cikin shi ko da baya da shi saboda yana da rufin asiri gwargwadon hali amma yanzu abin ya ci dunin shi tilas take sanyawa ya je ya faɗa tilas take sawa je ya magana ce a taimaka masa dan baya da shi kuma baya da shi din mun fahimta yau da gobe ta ritsa mutum a daidai lokaci irin wannan ka ɗauka ka taimaka wanda baya da shi Allah madaukakin sarki na biyan lada mai girma Allah ce wal kazimi la ghaiza hakanan hadiye fishi karka zan mutum mai zafin rai karka zan mutum mai kaushin hali ka zan mutum mai hadiye fishi idan an yi maka mun fahimta wal afina anin nas masu yafe mutane karka zan mutum mai fishi wanda zaka ce kai ba a yi maka kyale kai kowa ya san ka farin sani yanda ka san gudawa haka kake baka da hakuri duk wanda ya ma kankara zaka yi masa na ishi wannan ba daidai bane ya zama dabi'arka yafiya manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zaune a masallaci yake ga sahabban shi yanzu dan aljanna zai shigo amma cikin rububi wannan ya shigo wannan ya shigo sahabbai sun sanya ido babu wani abu da manzo Allah ya gaya musu na sifa da za su iya ganewa ne da ke da wannan sifar illa ya ce yanzu dan aljanna zai shigo ba tambaye manzo Allah wani ne ba sun bar abin sai magunshi washe gari manzo Allah ya sake maimaita wannan magana sai suka yi lura cikin wanda suka shigo jiya akwai wani yau ma ya shigo washe gari ya sake maimaita wannan maganar sai suka fahimci akwai mutumin da shekarun jiya ya shigo jiya ya shigo yau ma ya shigo to sai zaton wani ya gaskata cewa wannan shi manzo Allah yake nufi da haka ya tafi gidan shi bakunci ya anshi liyafar shi tsawon kwanaki uku kawai saboda ya sanya ido ya ga wani irin aiki yake tsakanin shi da ubangijin shi har aka yi mar bushara yana duniya ƙarshe dai haƙƙin shi na bakunci zai kare kwana uku babu wani abin da ya fahimta ya ce mar malam tsaya ka ji abin da ya kawo lurin kafa abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza ina maka magiya ina kai hada ka da Allah me kake har ubangiji madaukakin sarki ya baka aljanna a nan duniya da yake gaya mar cewa ba ni da wani abu keɓantacce da nake na ibada na san dai ni mutum ne mai tsare sallah mai tsare mai bin dokoki ga gurin hali amma ba na yarda in kwana da haushin kowa a raina
dan naje zan kwana kan gaya wa Allah madaukakin sarki cewa duk wanda nake da haƙƙi a kan shi na sani ko ban sani ba Allah na yafe masa duk wanda ya shiga haƙƙi na na yafe masa jin kan da yake wa bayan Allah shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ji kan shi sai aka gaya wa annabi wannan mutumin an yi mar bushara da aljanna tun yana duniya mun fahimta da kyau da haka idan mutum yayi maka ba daidai ba ka daga baki ka ce na yafe maka wallahi ba kowa ke wannan ba sai jarumai na gaskan gari mun fahimta mutum ya ma ba daidai ba ka ce na yafe maka ya fi buƙatar yafiyar sama da komai ce na yafe maka wallahi ba kowa ke da irin wannan ba sai jarumai nan da ke gaya muku wani lokaci wasu mutane guda biyu ɗaya ya shiga haƙƙin ɗaya ya zalunce shi ya kama shi ya rike shi kuma ya fi wancan ƙarfi yace kai mun kaza yace ina da zaɓin abubuwa kamar haka yace in naga dama na iya rama zalincin da kai mini baka da wanda ya isa ya hana yace kuma in naga dama har sai in ma zalincin da doriya in yi maka abin da ma baka yi mini ba yace in naga dama sai in kai ka wurin shari'a abi min kadin haƙƙin abin da kai mini yace in naga dama sai in barka in ce gobe mun gamu da kai a gaban Allah ranar alkiyama in naga dama na iya cewa na yafe maka cikin wayannan abubuwan zabo ne kake zo maka amma ya gaya mar cewa duk wanda zai yi mar ko dai ya rama abin da ya masa zai iya ko kuma ya zalunce shi sama da abin da ya masa zai iya ko kuma ya kai shi wurin hukuma don a fitar mar da haƙƙin shi zai iya ko kuma ya ce je kana barka da Allah alkiyama za ta hada mu da kai zai iya haka nan ya ce ya yafe ma zai iya sai ta wanne kake so in yi maka sai yayi shiru sai ta wanda kage yafi dacewa sai ta je kana yafe maka je kana yafe maka to da haka yafi ya sifa ce ta mu'mine wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin kuma sai ubangiji ya bayyana cewa yafiya ihsani ne shi yasa sai aka bayyana suna a fili wurin da a iya ajiye lamiri domin da Allah madaukakin sarki ce wal kazumi la gaiza wal afina anin nas ya isha wallahu yuhibbuhum Allah yana son su amma dan a gaya ma daga cikin son su shine isani sai Allah ce wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan sune waɗanda idan sun aikata aikin alfasha aw zalamu anfusahum ko ko sun zalunci kawunan su fastaghfaru li dhunubihim za su nemi gafarar zunufin su su nemi Allah madaukakin sarki yafi musu waman yaghfiru dhunuba illa Allah wa kake da shi wanda ke gafartawa laifi in ba Allah ba walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sannan basu nace akan abin da suka aikata ba su da sani mutane ne wanda ba sa nacewa akan laifi cikin ganganci wani zai zama yayi laifi kuma ya nemi gafaran Allah madaukakin sarki a daidai lokacin da yake neman gafara a ran shi yana tunanin cewa in dama ta bayu zai sake aikata wannan aikin laifin to sai anan tuban shi zama kamar mai yi wa Allah madaukakin sirri izini Allah ce ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wadannan sakamakon su shine gafara daga ubangijin su wa jannatun da wasu aljannatayya wanda tajri min tahtiha al-anhar koramu suna gudana karkashin su khalidina fiha idan sun shiga za su dawwama a ciki ba za su fita da kansu ba ba za a fidda su ba Allah ce wa ni'ima ajrul amilin ma dalla da lada na masu aiki Allah madaukakin sarki ya samu na daga shi to ina ganin zamu dakata insha Allah lura da lokaci ya kawo kai da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda ma kuskure kuma Allah ya kai mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kalli ƙasar da kafici da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da sarasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu cika da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ya kara musu lafiya muna roƙonka ya Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunkurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙonka ya Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙonka ya Allah ka sa mu fi ƙarfin zukatan mu ka samu fi karfin shaitani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu suwa da imani wa alaikum salam na wadaji
Thank you.